أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam littafin da ke karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan ba a manta ba muna cikin karatu dangane da abin da ya faru a ranar fatahu makka na ne yayin to a cire shi shiken abin da ya faru a fatahu makka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa an tara shawa a farfajiyar ɗakin Ka'aba shi kuma ya shiga cikin ɗakin Ka'aba ya zauna tsawon lokaci daga baya ya fito sallallahu alaihi wasallam ya fito ya tsaya a ƙofar ya kalle su ga baki ɗaya yake ce musu tambis da babbar murya cewa me kuke tsammanin zan muku saboda sun can abin da suka aikata na azaya wa manzon Allah da musulmai da yaƙoƙi da cin zarafi da abubuwa ko suka dai nuna cewa ai kai dai mutum ne mai karamci ɗan mai karamci mana kai mai karamci ne kuma da ya gaji karamci da abin arziki da haka kamar su ce muna nema kamar afuwa kuma sai zo shi kenan ku je gaba ɗayan ku an sake ku da an taru samu ɗayan fursunonin yaƙi da gaba ɗayanku an sallame ku kowa da fesa an ba kowa dama da inci da fesa ba ba abin da ya same ka shi kyan wannan ba ƙaramin karamci ba ne ba wani komai babu ka kawo jiya ko fansa ba komai ku tafiyar ku kawai kuma ba sai ku shiga musulunci ba ba dai ka tanti da sa maka ku tafiyar ku kawai shi kyan sannan shi ɗaya daga cikin shugabannin masu kula da makullin ka'aba wanda mun karanta manzon Allah ya faɗa masa dokoki cewa daga yau garin Makka ya zama karkashin jagorancin manzon Allah duk wani hukunci da suke da shi a da a baya karkashin wani shugaba to an rushe shi na manzon Allah shine daidai yanzu a fara yinsa na fata an gane ya faɗa masa abin da ya kamata a yi sallallahu alaihi wasallam yace kuma duk wani abu da kuke yi na zahiliya an rushe shi in banda masu kula da shayar da alhazai ruwan zanzam su su gaba da aikinsu tun na zamanin jahiliyar har yanzu su gaba da yin kansu haka masu kula da ɗakin ka'aba su ma su gaba da aikinsu wannan maganar da yi sa kadana ali da cewa ya manzon Allah ai a cikin bayanan da kai kai sassauci cewa masu kula da ka'aba su ma za su gaba da aikinsu kuma ga mu kullun ka'aba a hannunka kai sai haka ne ina Usman bin Al-Haq kirawo shi ba shi ne mu kullun ka'aba yace to ga mu kullun ka rike shi ya ci gaba da zama a cikin zuri'arku ba mai kwacewa a hannunku sai azzali yace amma ka tuna na taɓa baka labari da san baya cewa da ne muka ban dama shiga ɗakin Ka'aba zaman lokacin jahiliya ko kuma bayan ma an turo shi a matsayin annabi ana buɗe Ka'aba sau biyu a rana a sati litinin da kuma alhamis zala ce ka ban dama ni ma in shiga tunda shine shiga wannan kulli sai kasar da lamarin za ta ce a ba za ka shiga ba ba ka kai a baka dama ka shiga ba ranar sai dare ta to yaya za ka yi randamu kullum ya kuma dawo hannuna wata rana za gan shi a hannuna ni ke da iko da mukullin idan to ka tuna wannan abin da na faɗa ma lokacin ya ce na tuna kuma a shahadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah saboda ya faɗa mar abin shekaru da dama kuma gashi abin ya faru da bashi labari kuma ga mukullin a hannun manzon Allah amma kuma an mar abin da ba daidai ba a lokacin shi kuma saboda karamci da manzon Allah sai mai da bar mukullin ya saka ci gaba da kula da shi to wannan ita ce halin manzon Allah shine sunna daga so kowa ya koya ta fi kowace wahala barin gemu sunna ta amma ba ta da wahalar yi ko ba yi bane tunda arzikin ka yake a yi naka ne ka zaka bar ta hanka wale ba ya ta magana ba bari yanzu ma zama yayi samari ma har sai suka tsaya shafa dan ya fito yanzu gemun ku su siya su fito su siyo kala su shafa masa kaga mutum hi ba doki ba gahin hujjaja ba wai wankan wani arna ya gani Allah shirye su to dauki dan dage wando ne su saka shi babu wahalar yi amma yafiya da yin afuwa ga wanda ya zalunce ka ka yafi mar kamar ta maganar sunna ce mai wahalar yi sai wanda Allah ya zaba zaka ci to ga mu kullun ka na baka ka take da rikewa ba ma kai ba har zuri'ar ku ba mai kwacewa a gurin ku su kuma azzali zaka wannan abin yasa sai musulunta dama suka ce malamai daga cikin waɗanda suka gaba sun ce zamanin manzon Allah da wasu daga cikin su kyawawan ɗabi'un manzon Allah sarka daga musulunci saboda kyakkyawan hali da kyakkyawar mu'amala wasu kuma sun ga kawai lalle lalle ba dama sai an bi shi in baka bi shi baka mutu ko ba shi bane ine mai Umar bin Allah bai yake tawai yace afadan nada faidan wa a'malu sadatan fasasa bi zakal kalki hinan wa shiddatan shi manzo Allah ya amfani da kyauta da nagarta da ɗabi'a kyakkyawa a waɗansu suka ga musulunci wasu kuma ya yi amfani da kansakali tafabi ƙarfin yaƙi ƙarfin makami ba don Allah ba ko ko don ƙarfin ka yanzu waƙar Hausawa eh yace sun san ni na san su ba ka yace waƙar Hausawa da kansa to kaga manzon Allah ɗabi'un su kyawawa yasa da yawa suka musulunta to su ake kai da ni da kowa da kowa ya koyi ɗabi'un manzon Allah na yafiya da afuwa ina fata an gane sai ka ga wanda baya musulunci sai ga musulunci wanda musulmi ne yake bid'a in kana ɗabi'a da kaza gane kai ba abu mai daɗi kamar sunna shi ma sai da sunna ba higenin ba da ma yanzu idan ka zo ka harkoki da yawa da gidan ahlus sunna da gidan ɗan bid'a duk duka da yake to ta yaya mutum da cewa gware sha'awar yadda gidan ahlus sunna ne mu aure ba bambanci ai ai ba ka ba wajen ga mutum zindike ke gage mu ga kuma babban mutum kabili amma duk abin da ake na al'ada hai sai to ai aikin mata ne me wannan ai ba matsala kai kai ka ga zama gidan ba na shi kadai bane ke a madadin a ganka a gidan ahli sunna an zo neman aure ka tantance mutum ya tantance ba shi aure kaga to kawo sadaki nawa zan biya ka kawo abin da Allah ya hore mu shikenan ta ba shi auren sa tafiyar sa kawai duk wata al'ada ka ce ba za ka yi ba saboda me ce mu almajiran manzon Allah ne mu manzon Allah ya hana mu yi al'ada kuma ga sunna mai karfi manzon Allah ya yi bayan na daura maka aure kuma zan baka gara ita ma sunna ce kuma kai ba abin da ka bare kaga gobe na zo ba za bari mu aure ayan ayanka ba amma ka tsaka ce da gidan dan bid'a da duk da layi daya to kaga ba za a gane waye ahlus sunna ba kawai sai da a masallaci wanda ya zama zolaya kenan Allah tsare imanin yake fi hadal yawmil azim a wannan rana mai girma yawmul fatahul azam ranar da Allah ba musulunci buɗe mai girma wan nasrul mubin da tun nasara bayyananniya wa yatahalla fihi shukru min rasul sallama an ga dabi'u na nuna godiya ga Allah da ya bayyana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rabbihi da ke gode ubangijinsa tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da gwaya sai da na farko ma ya shiga ɗakin Ka'aba ya kulle tsawon ka ce awa ko wuni guda haka me yake a ci yana bauta wa Allah na gode wa Allah bisa nasarar da ya ba shi to abin da ake son ka fa in ka samu ni'ima to ka nuna wa Allah ka gode godiyar ne kuma suka ce malamai ka faɗa da harcenka kuma ka yi aiki da gabanka shine godiya ina fata an gane ka saki daloli to sai ba yau ka ce alhamdulillah ba a ba shi kadai bane ta di flashin a cikin mutanenka yan uwa makota abokai su kadin flashin kawai ko su ji alat ko kuma su ji gum kuna gaisa ka danka masa hannunsa ma halata hada min al-ihsan wa ahsin shi kiran kalas amma kai ko ka samu kudi ba za ka gane ka samu kudi ba wani wallahi ko a gidansa ba gane ya samu kudi to wannan ba ba musulunci ba ba musulunci ba to ga ce an samu an ga dabi'u na godewa Allah da ya bayyana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tawadi'u lahu da kuma yadda ya kankantar da kansa ga Allah ya nuna wa Allah ni'imar da Allah ya mar to ya gode ya kaskantar da ya ga Allah hatta innahu alayhi salatu wassalam yadkhulu al-makkah wa ra'suhu yaqadu yamassu wastu rahli rahal yace har sai da ya shigo garin makka tsabar kushu'i ga Allah da kaskantar da kansa ga Allah har kansa yana dabda ya taba abun mai ne sunan abu sirdin raƙumin su ba sun sirri ba aka saka raƙumi za ku wani abu a gaba dan dogo kuma a bayan ma akwai to tsabar kushu'i wa Allah da kaskantar da kai har kansa na dabbe taɓa wannan abin na gaban shi saboda yake kaskantar da kansa ga Allah nuna wa Allah godiya bisa da ni'imar da ya masa ajiye shi aka kora da mutanensa daga garin Makka shekaran jiya gashi ya zo zai shigo maka gashi tabda ba ga ba zai shiga ba ba mun karanta ba aka ce sai dai ya koma sai baɗi kuma ya yadda sai kuma gashi ya shigo cikin izza kuma duk kure suna guduwa ma ana tsoro karfe aran gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu Allah ba shi makka ta zama tashi sallallahu alaihi wasallam yace gane ko lazzulillahi azza wa jalla da kuma ce kaskantar da kansa ga Allah wa yatahalla fihi albirru wal wafa a wannan yini an ga yadda aikin nagarta na manzon Allah ya bayyana wal wafa da cika alƙawari fi asdaqi suru a cikin sura mafi cika da kamala mana aiki ne ya aikace ya yi aiki ya faɗi dama ɗabi'u na albirru wal wafa tun a zamanin yana karantarwa tun lokacin da yake rayuwa duk wa'azinsa haka ne ko take alƙawari rike amana da sauransu haka wannan theory ne kenan to amma yanzu kuma gashi an yi aikin a aikace mutane da da suka masa azaya yanzu ga sun an tattaro su gaba ɗaya a matsayin fursunan yaki aƙalla mutum ɗari ko dubu ko fiye da haka ga su a gurfana a gabansa ya ce me kuke zamanin zan muku sun san laifukan su ba sun tantance duk a kashe su ba a lokacin in ya ce duk a kashe su ba daidai ne saboda sun yi abin a kashe su asalin fatan makka mai jawo shi ba sun warware alkawari ba ne ba sun ci amana ba ne ba sun kashe mutanen manzon Allah ba ne da mata ce gaba ɗayan kuna ya ce muku kaga koyarwa a magance da kuma koyarwa a aikace to shine sunnar manzon Allah a ga sunna a aikinka da maganganunka ba kaɗai suna a gurin wa'azi da jawabi ba ina ba ta gane Allah ba mu iko ya ce fi gane sun ma ya ta halla fihi al'afu ko ya ta jalla fihi al'afu wa safa eh wata wata har ya ta sannan kuma daga ya bayyana ga manzon Allah al'afu yin afwa wata safa afwa shine kace mutum na yafe ma ba ka yafuwa ba kenan je kana yafe ma tasaffu kuma shine bayan ka yafa alaƙar ku ta da da kuke mai daɗi ya ga bai canja ba ka sa abu biyu ne za ka yafe mutum komai da ma amma kuma daga nan kun yanke alaƙa ko dole ka yi afuwa domin ai ba dole bane ci gaba da alaƙa da shi ya ma zalunci ya ma kalaka ta kawai da kana yafe ma amma ba ni ba kai shikenan ya yafu na fata an gane a gane kawai dai sallama assalamu alaikum shikenan amma da kuna alaƙa ku yi dariya duk ko ya ku daina to kuma manzo Allah bayan ya yafe maka kuma abin da kuke da na tabi'u masu kyau da halayen ta kuma ya ci gaba da yi shine an yafe kuma an manta ko da tare ce wai menene forgive and forget ka yafe ka manta na fata an gane ka yafe kuma ka manta mutum to wannan sai mutumin da Allah ba shi karfa zuta ne ke irin wannan abu ya yafe maka abu kuma ya manta da abu kuma ka ga gaskiya wuce shi yasa wani da yake ban manzon Allah yake cewa shi manzon Allah cikin dabi'unsa sallallahu alaihi wasallam yace afuwun aniz zallati hatta ka annahu sawa'un alaihi man yu'ihu wa man ya'ti shi mutum ne mai yawan yin afuwa ga wanda ya mar kuskure da wanda ya mar ganganci da wanda ya mar zalunci da wanda cuce shi to sai yana yawan yafiya har ma sai zanto abu manzon Allah da wanda tunda suke bai taɓa kuskure ba da wanda ya mar kuskure ya yafe masa ɗaya suke ba a bambancewa. Kun gane abu? Abu ne mai wahala fa, wannan abokinka ne tun daga yarintarku, tun tashinku, ba ku taɓa samun matsala da shi ba. Haga yi special na gurinka, kuma duk wani alheri naka yana shiga, duk wani kariya na maka kariya zai baka. Shi kuma wannan ko tare da shi ya ma abubuwa na rashin daɗi da rashin mutunci da yawa. Ka yafe, ka yafe, ka yafe. To amma kuma za ku raƙa ji kamar wancan? Haka ba za ka iya ba galibi. rashin manzo Allah a gurinsa duk daidai ne ba a bambancewa in dai sai ya fe maka kawai ya yafe maka har sai a waye gari da wanda yake mar bai ta awar kuskure ba da wanda ya mar duk za ka ya mar mai yana musu mu'amala iri daya ba bambanci to wannan ɗabi'a ce wanda ba kowa ke samun ta ba sai wanda Allah ya taimake shi ya same ta Allah ba mu irin wannan ɗabi'a babbar zuciya ce ya manta ya ce eh a ba za a manta ba ba ba ga haka an yafi amma ba a manta ba za za ku da amma ke ya ce ba ne wata jawo da amma talaka da ya fi mutum ka bari ka bar abin da ya wuce ya wuce kenan fi ne fi mashadin a cikin wani taron da fi dakirin mutum haram wanda an yi shi ne taro ne ganganku ga shawa ga sahabbai mutum dubu da wani abu da muka ambata a baya ga shawa an taro su mutum su ma dubu da wani abu a cikin lokaci da haka taro ne ba dan kankani ba kuma ya fi nuna waɗannan hali na nagarta da abin da yake mai kyau sallallahu alaihi wasallam an yi wannan abin ne ya ce a cikin masallaci mai alfarma na makka ko da rata ce ittihada ne ne tahazzu lahu alqulub zuciya ta raurawa saboda dabi'un da manzo Allah ya nuna a wurin Qurayshawa suna tsammanin ko a ce an yafi amma su fanshi kansu ina fata an gane mutumin da za a ce za a masa hukuncin kisa saka da to yanzu an fasa an mar afuwa amma zai biya tara naira dubu ɗari misali ya dai ji aransa zai ji daɗi zai ji an mar afuwa zai ji an mar sabon rai kamar misali haka to saka ce duk komai da komai an yafe ka zama ɗa kamar ɗazi ka tafi da harkar kasuwa shi ke to haka wannan abun zai girgiza zuciyar duk wanda yake wannan gurin ba masu duk wanda yake tarihi manzo Allah zai ji abin ya girgiza masa zuciya saboda ɗabi'u na karamci da manzan Allah nuna duniya sallallahu alaihi wasallam da ya ce ko eh ina ne wata da hannun hukukul wanda hankali wannan abin da zala yi ya gigi ta hankali hankali ba zai ɗauka ba gali saboda ɗabi'a ta ka samu dama cikakkiya akan mutum ko ba haka bane sai ga mutum da yawa daga cikin mutane ya samu matsayi yanzu ya zama babban mutum amma kuma duk wanda ya mara abu a da shi karen jiya nema yake sai ya taka shi sai ya rama abin kaskanci kuma ci baya ne kada kada ka tafi kawai kai da ka wuce gaban mana kawai shikenan sai ka bashi da kunyar sama shi kada ta ashe shi ya zo gaban kana jin bai ji daɗi ba ka tarka da fa wancan gitsin fa ya wuce kamar da shi abin dariya ma shikenan to ga ba kowa bane yake yin son sai wanda Allah ya ba shi to Allah ba mu shi yace wa quraishu galan qurayshawa julus suna da zaune yantabiruna ma za ya kada da su sallama fi wasu sama suna jiran me manzon Allah zai musu yaya zai da su wa huwa wa hum yastarji'una kalafa hayatihim suna ta tunanin abin da ya faru a baya a rayuwarsu su karan kansu yanzu an kawo su ga su a gurfana a gaban ɗakin Ka'aba ɗakin Ka'aba kan daga buga buga buga misali sakan da gabata da malam ya kamara ginin sa dogo ne a ƙasa ma'ana an yi shi ne a tudu sosai a sama sai da aka yi gini mai yawa wanda tsawon sa daga kamar nan ɗin tsawon kanka za ya tsaye tukunna aka ɗaura asalin ginin kada ƙofar in ba an kawo tsari da za a hau matakala ba ba zai ka hama kawai ba da wahala sosai to haka ko da yana gurin a tsaye kage yana sama gaba daya duk ga su kowa kasa sannan kuma an zaunar da su kamar kaskantattuwa ka ɗauko su a matsayin mai fursunan yaƙi na mata an gane ko da ma ɗabi'ar mayaƙa shine idan aka shiga gari aka kama gari da yaƙi ai dammar garin ake za a ci mutuncin masu mutunci saboda a tauna tsakuwa don a ba a yatsu idan kai kana ganin ga sarki ga shugaba ga duk an musu wulakanci an daure su da ankoki an saka ga daga gaba ɗaya kai salaka kai kuma daga nan daga an ce nan dole ka tafi nan kawai ba wani jayayya kawai ko wasu na bada labari yaro ya ga sarkin garin sa an kama shi an daure shi da anka ya ce Allah sarki sarki sarki ya shiga musiba ba na ya tausaya wa sarkin su ya ce Allah sarki sarki haka kenan ko da ga sarki a cikin musiba kuma haka Allah bada labarin ɗabi'ar masu mulki inda ba ba irin na manzon Allah ba yace innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha azilla yace wa kadhalika yafalu yace walakanta masu mutunci a daura wannan a race wannan a harba wannan saboda da kai talaka kaga cewa ba ka daga tabus kuma yanzu ko komai ya kare maka to ga sunan a gurfani suna jiran me manzon Allah zai sa a musu sallallahu alaihi wasallam kuma suna tuno abin da suka aikata a can baya a rayuwarsu wa ma lahaqu min al'ada suna tuno alhaqu min al'ada suna tuno abin da suka manzo Allah na cutarwa eh wa anwa'ihi da kuma nau'in cutarwa iri daban-daban da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ashabi da sahabbansa suna tunowa ranar kaza sun yi kaza an kama sahaji kaza tun a garin Makka an kashe baban abun Yasir ya sirko an kashe wane ne an yi mutu kaza kaza an daura suwa ne an bulale su bilalu an abubuwa ta tunowa ka sai da mutum ya yi laifi aka kama shi yana zaune yanzu zai ka tuno abin da ya bayan rayuwarsa ga kaza ga kaza ga to yanzu wanda ina ma zai samu afuwa ina zai tuno wani abu na alheri ko ya makale wannan abin ya nemi sauki to su ba su yaba afuwa ba ga manzon Allah sun masa abubuwa na rahin jin daɗi sallallahu alaihi wasallam yanzu ko yawan suna tunanar da كانوا يمنعونه واصحابه من الصلاه في المسجد suna wani da suka hana manzan Allah da sabansa zo su yi sallah a masallaci mai alfarma suka hana su yin sallah sai dai manzan Allah ya je ya kuya a daru arkan bin abi arkan a can ake yin sallah da Allah sai saukar da cewa ayi sallah to sai da a tare a gidan wani sahabi da ya bada gidansa kamar gine zama gurin taruwar manzan Allah da sabansa to sai a kuya ayi sallah a kuya amma a zama sallaci ai sallah sabai ai sahu suka hana shi kansa dan dangi wanda ana tsoron danginsa sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sallah a masallaci ba shi karanta ba suka dauko mahaifa ta raƙuma suka lafta mar a garin baya Abu Jahal babbansa ne fa Abu Jahal fa dan uwan mahaifin manzo Allah ne fa yace in kun ganshi yana sallah ku faɗa mu zan zo in taka wuyansa yana sallah in yasa kansa kadan taka kafas kuma kai haka suka ga yawa ya taho gidan gidan saboda arranci zai je manzala ya sujuda ya sa zai taka kafarsa sai haka kawai da da bayana haka da hannunsa yana za da bayana haka yana gudu daga ka ce ya yi ce wallahi wani abu na gani daga sama ya taho yana kawo masga kuma ga wuta ta iya bai daga daga tana bina manzala ce da ya zo kusa da ya zo kusa da ni a lokacin da wallahi sai an yi ɗaya da shi kowa yana gani kuma funsa ne fa ɗan kuma ya funsa ne to haga duk wannan cin mutunci suka rika tunowa a kansu wanda a yau bai mutu ba gashi a ran a zaune yana tuno irin abin da suka manzon Allah kuma gashi yau manzon Allah ne mai masallatin yau shi ne shugaba gashi a tsaye kuma kowa a zaune a gurfane ga sahabbai da kayan yaƙi na mun tashin hankali a bayan su kai motsa fille maka wuya kawai jira ake ba da umarni a gama da kai haga na ta a lokacin kaskanci ya kama su gaba ɗaya tarhaquhum zillaku Allah tsare ya Allah suka tuno irin wannan abu ita za ka zo horo suna tuno yadda aka je aka yaƙoƙi an je badar an je uhudu an je khandak an je kaza duk suna tunowa sun je uhudu an kashe sahabbai guda saba'in da wani abu an kuma bayan ma an yi kisan an yi wulaƙanci wa gawarsu an katanta na gawa kamar hamza babban manzon Allah ne bayan sun kashe shi suka farka cikinsa aka tare zuciyarsa aka tauna aka yi kaza aka yi kaza a wanda ko a dokar kowane irin addini ma haramun ne kai ba da ka kace mutum ba tare kuma ma maganar ai ka gama da shi to ai in ba haka ke tunani kai to yau kuma wani mara kitan tanawa da cin mutunci suna turo wannan abu walla katla da kuma sun yi kisa kasa kashe wala asra da kuma sun kama masu daga cikin musulmi a matsayin bayi sun taho da su maka sun kashe wasu daga cikin su wa tamsil da cewa bayan sun kashe garoci sun musu kuma katantanawa a cire wuyan wani a cire hancin wani a dai wulakanta gawa duk suna tare wannan abin bilfitla daga cikin mutane ya ta zakaruna yawman suna tuno ranar da ko mana'uhum yawmal hudaybiya da suka hana manzon Allah ya shigo garin Makka ranar da aka shigo hudaybiya sun hana shi shigowa garin Makka gashi ya taho dab da garin Makka kamar ka ce mutum yana nan nan tsamiyar turu ko ko yana nan gasma haka kawai gashi gashi zai shigo amma ce ba zai shiga ba ya taho daga misali Kaduna sai ka ce koma saboda tsabar izza da wulakanci kuma ga shi ya zama shine shugaba a gurin gabaki daya da su kuma kasantun su a gaban sa ko min dukul masjidil haram wa da'ul umra dan yadu umra yace ila gari zalika suna da tuna abubuwa da yawa min zakiraya daga shawar suka tunowa allati dinane tamsulun safahatun gadin fi sawadi wanda in kana tuno awwal suka manzon Allah yace zaka cika fefa kala-kala ran kaza sun yi kaza mummunan abu ranar kaza sun yi kaza kaza haka laka suka abu ne tirim suka tunowa wanda su sun tabbatar sun yi laifukan da ya cancanci duk a kashe su da haka suke kaskantattu suna jiran yaya za a yi da su eh yayi eh ya ce wa kuma ya alamuna ma na ko ma ta'uduhu kuma sun san abin da suka aikata din da irin abin da ya kamata a musu inda su suka samu dama mimma ya fa'aluhu almutadassu sun san irin abin da duk wanda ya tsara a yaƙi in ya je gari to akwai irin abin da yake wa 'yan garin na kaskantarwa da dammarawa da ɗaurin ɗaurewa da kashe da kashewa ina sunar yaƙi ko a ji a kama shugaban ƙasa ya zama ɗan fursuna ba ka ake ba a ɗauki wani wanda da ba komai ba ne shi shugaban ƙasa wani kaza haka a cikin mutane cin mutum mutunci game da Allah ba da labari siffa na masu mulki na duniya kenan sun san irin abin da duk wanda sun sura ne na hurubi daga cikin yaƙoƙi irin abin da yake yi ga waɗanda bil mahazum ko bil munhazimina irin abin da yake wanda aka sura kansu fi nashwatun nasib wa farhatul mai algalaba sun san yadda ake yin bikin cin nasara in an ci yaƙi a gari an dammar garin za a rushe na rushewa a kashe na kashewa a kaskantar da masu izza da masu ɗaukaka haka ake a zamanin jahiliya kuma har yanzu ɗabi'un masu yaƙin jahiliya ne yanzu to haka suke a je a dammara gwamnati ta ta kasa kaza a walakantar da su a kama shugaban kasa a sa shi a fursuna a ɗauki wani shirme shashasha a ce shi shugaban kasa a ba shi kuma dama ba ga ake ta yi ba ya lanto duk mai daraja sai dai gudu bar kasar ya zama dan gudun hijira a wata kasa da ba tashi ba a ga Allah kiyaye to sun san haka ake to yanzu kuma ga su ga manzon Allah to shi ma haka zai yi ko ya ake ne ko me ya kamata a yi ta ta ta taro ya tare su ya ce walakinnahum sai dai su ya rauna rasulullahi alhuda war rahma salawatullahi wa salamuhu alaihi sai dai su sun ga akasin haka daga manzon Allah shi dabi'arsa shine alhuda shiriya neman su shiru war rahama da tausayi da jin kai sallallahu alaihi wasallam shi afuwa ya musu yace kilafa zalika kullu sabanin abin da suka saba a dan a baya a kama shugaba a walakantar da shi na farko ma me yace yace man da kala dara Abu Sufyan magada shikenan sarkin naku wanda shi ma kamata a kama shi a kashe shi abin da ya a baya kai a kashe shi to amma yanzu an ce duk wanda ya shiga gidansa shi ma ya kukuta ba ma mai gidan ba wanda ya shiga gidan ma ya kukuta a ga kula rahama ce yayi kuma ga ce duk wanda ya gudu ya shiga cikin masallaci ya tsaya to kar amar komai dole gidansa ya buya kar amar komai dole ga ga takobinsa amma sai je fare ya tsaga hannu kar amar komai a ga daga nan ma an fara samun mai sabon addini shirya da kuma tausayi da jinkai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu afun shi manzon Allah afuwa musu wasafahu da kuma mai da duk abin da ya faru ya wuce ya wuce ba damuwa wa birrun ko da nagarta wa wafa'un da kuma mai kyakkyawar mu'amala ta kare kawai aka ce duk ku je an sake kowa tafiyar sa kawai ku tafiyar wa kawai yace aqwa fi ta'dibin an-nufus wanda wannan abin da zalla koya wa duniya tun daga lokacin wani abu ne wanda duk mai kyakkyawar zuciya zai mamakin manzon Allah ya samu dama akan makiyansa abin da ya dauki fansa sai ce ya yafe musu gaba ɗaya an yafe mu to wannan ɗabi'ar in baka ɗauke ta ba ba za ka nasara ba duniya har abada dan ka samu nasara akan waɗansu ka da amma taɗiya an haɗarki an yi waye amma ka kai gacin da ka zama babban mutum bar baka ce ai suwa ne su suka mana kaza da haka yanzu yana ofis kaza to a mai da shi prison ka sa a cikin gwamnati akwai prison ko waya ɗauke ka a gudun da kake ake samun allowances da wani wayewa da kawai guri akan kawai kai shi gurin babu shedul kwata-kwata sai da ka ci albashinka to ga bangaren musulunci an taimake ka ma baka sun haram ba yake nan ba da wasu ba ga suke so wasu kuma shi ya mutuwa na ba shi kuɗaɗe da za shiga bala'i dan bala'i ne kana da abin kamar wasa wallahi ba za ka gane ka fuskar ka ba sai ran da ka zo mutuwa kafin mutum ya mutu zai gane ka fuskar sa saboda mutum da mutuwa duk samfarin rawa sai Allah damar da shi ya kalla ko babu damar a koma kana ga mai kafin Allah mata labarin cewa sai ce qala rabbi ji'uni ya Allah a madani mana a barni mana ko a gyara mun ya ubangiji a ƙara mun awa daya in gyara in yi ta a kyautatawa ta ina falayyu akirallahu nafsan idza jaa ajalha a lokaci zo ba a ƙara mutum ko sakan daya da ga duk mutum samu dama sun yi siyasa ne da akwai masu masa kaza kaza kaza ka san a siyasa ko wani party ma akwai gidan wani akwai gidan wani ba ga suke siyasa su ba akwai gidan wani to za ka samu matsala suna gaba su manyan to dan wani gida in ya ci matsayi to duk ɗan gidansa sun yi gaba fatin su tsaya ba ba za ba su da wani position mai kyau sai dai su yi azumi in ji su yan siyasa wai suna azumi Allah tsare ibadu to ko ba ya sana zuwa lafiya bai hakuri da abin da Allah ya ba shi kawai shikenan Allah ya kiyaye to mazala ce nuna duniya ba haka bane yace wa tarbiyataha yayi wa zuciya tarbiya min azimil uquba daga irin abu da saba na me cin mutunci da yin uquba da azaba shi kuma sai ya sauki haka sai a a in ka samu matsayi wanda aje ya bata maka ya ci mutuncinka ya wulakanta ka yanzu ka girma ka zama matsayi to karkara ma ya faimar imar afuwa kamar ma alheri kana yaro karami a cikin gida kasan galibi duk da kasan galibi akwai nake tsinko kun taso a gida su wani kaza sun ma mugunta kaza an yi kaza an yi kaza an yi galibi kuma duk wanda zai samu matsayi a duniya to sai ya gama da irin waɗannan matsalolin sai ka samu a gidan shi ake kullawa shi ake haɗewa a raya karatun ma da ya kamata ana shi kaza duk aikin wahala shi za ɗorawa su akwai ƴan da suna cikin gida ko ba ka bane suna kwanta a ɗaki su shi komai na wahala shi ne sai kuma ƙarshe shi yake zama wani abu don ka zama wannan abu kar ka damu da cewa sun ma mugunta a jiya to za galibi da yawa su kuma sun shiga cikin kaskanci kai kuma ka ɗaukaka to ka yadda da wannan abu da alama su kuma ka jawo su ka musu ihsanin ka musu nuna musu duk wanda abun babu ka gode wa Allah ma da suka maka abun domin da ƙara maka experience a rayuwa galibi ai gogol wata samu ma ya san abu da yawa daga nashi dan gata ba abin da zaka iya galibi amma wannan buga buga da yi ya wuni an hana shi abinci ya ji yayi wani aikin kwadago ya ji yayi kaza an biya to sai wa gari shi ya iya hozulin ya iya nema kuma ya iya fafutuka kuma ya iya sabin shi kuma dan hajiya da ake lallatsa shi bai iya sabin ba ya zama turmi duk abin da aka bai kawai dake waye ya kusa kaga yayi waye gari shi ba abin da iya a duniya sai ka da ka taimake shi kar ka ce za ka masa wani abin nan dan uwanka da ka rabu da shi kawai kamar afuwa kuma ka ci gaba da masa ihsani sai kai ma Allah ƙara maka ya ce wali haza don haka ne da kalan nasu zalika fi dinin lahi afuwa da da suka ga ɗabi'un da manzan Allah ya yi na yin afuwa da yafiya da gaske kuma da masu san shi wane ne in ya faɗa ya faɗa ba a canjawa tunda tun kai musanci ma an san cewa shi baya yin ƙarya kuma in ya faɗa ma haka ne haka ne in ya ce ee ce to sun yadda kuma suka da gaske an yi afuwa kuma an bar su ba suka shiga addinin ba sai suka ji kunya a rayukansu ki kai wannan abin kunna da yawa ka san ɗabi'un laraba tun zamanin jahiliya tana ɗabi'u wanda yake na karamci kuma ya san alheri baya manta alheri in ka masa alheri ba mun ka dara ku ba da wani ya zo ana magana sulhu da shi a wurin manzo Allah sulhu da biya da ya wuce magana ta zama baka da mun tsawa ina cikin kayan yaƙi ya tafar kuli bigan hece wani ɗin waye aka ce abubakar sadiq ya ce kai wallahi ba dan wani alherin da kamun a jahiliya ba wanda har yanzu ban samu dama na saka maka ba da zan nuna maka me amma tun da kai ne ba matsala ba za a ma komai ba ta ga ɗabi'u da kyau ai yana tuna alherin da aka masa a baya shi sa a yanzu ba zai iya faɗa wa sarrafa bakar wata mummunar magana ba saboda ci ya bar wani alheri so ɗaya wanda shi kuma a ɗabi'arsa har yanzu bai samu damar zama masa abin da ya mara shi sa la ɗaga sa a su laraba suna da ɗabi'u na mukarramul akhlaq tun a zamanin jahiliyyarsu amma in ka dace hausa fulani ba akwai wanda ake mara kiyari ma wai ka cika sha ka zagi alhajin da ya baka eh sosai kuma dai amsa ko kuma da kansa ma ya faɗa su ne su ci su sha su zagi ne kuɗin da ya ba su da ya ka tsare kuma da talauci kullum ya da tiyar da kai shi ka zai ka shiga uku ai to haka ne ai to haka ba ɗibe mace mai kyau a ƙa'idar rayuwa duk wanda ta amma alheri so ɗaya so ɗaya ka tarfa to kadar rayuwa kar ka yadda kamar shirko so kai kuma saboda ai ya ma wani abu a san da baka taba tsammani a san da kuma kuma kana buƙatar abu sai ya maka da bai kamata kuma ka manta ba za ga kuma da tsasa manta alheri kamar abu tun yana karami mutum ne wanda suka zo su za ga ya zo daga baya yana karatun firamare zai gidan su wata ana bayan kwafo ko sisi a lokacin daga batun ba ni ina wance tana nan tana nan tana ina ai tana nan ga sanan dai ba ta da wani gata a cikin mutane tana cikin bala'i da talauci da masifa sai ta aje a siya mata gida aje a mata kaza gidan ta a rushe a gina a yi mai saboda mai alherin kwabo da ta mutu tun da bai manta ba to akwai irin sa cikin mutane amma za ka kuma kula duk mai ɗabi'ar nan za ka ga Allah na mar arziki a duniya amma an kai ne kan rama ne ka shiga uku ka shiga uku da ke da arziki har abada Allah kiyaye malaki cewa albay'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama to kaga yanzu ganin an musu alheri an musu abin da ba taba tsammani ba sai ga kai lalle wannan mutumin fa shi karshe ne a daraja dama an san tarihin sa ba shi da aibi ko wasu fa ne daya ba shi da illa ko guda daya me yasa ba shiga musulunci ba saboda ya ce a daina bautar gumaka abu Allah shi kadai sun san abin da ya kafa gaskiya ne dama sun sani amma me yasa ba su shiga ba a lokacin taurin kai da ilaji ne kawai to yanzu kuma gashi ya samu dama a kansu sun ya koki da shi ya tattara a kansu a ƙarshe ma ya zo garin maka gashi yanzu garin yana hannunsa gaba daya kuma gashi ya tara su za a musu hukunci da kisa ma gaba daya amma sai duka ya yafe musu suka ce kai wannan mutumin shi alherinsa ma baya mutuntuwa ba abin da za mu tuma mu daɗi a ranmu kan ba addinin kaga shi kenan abin da ga so kenan an samu da mu zalla me yake bukata ku shiga addinin Allah don ku shiga aljanna shine duk abin da kaga an yi har yakin da kaga gidan wannan aka yi shi ba dan wai ayi mugunta ko kashe mutane ba ina ba ta an gane daga ce wannan kawai ya manzan Allah gaba ɗaya mu za mu shiga addini to haga an da mutum shi da musulunta zai ji gaban manzan Allah ne masa mubaya'a manzan Allah ya buɗe hannunsa mai albarka haka na dama shi wanda zai musulunta kuma ya ɗaura shi ma hannunsa na dama akan hannun manzan Allah ya haɗa shi haka yi manzan Allah mubaya'a akan addinin musulunci da kuma taimakon addinin har ya mutu bar duniya yana sahabi fa shi karshe ne ko ba ka bane ga manzon Allah a gabanka ka taba hannun manzon Allah barka ba a taba fata taba jikin mutum mai laushi da kyau da inganci na manzon Allah in jikin mutum yadda ku jikin manzon Allah har ya mutu kanshi yake saboda kanshin da Allah manzon Allah ko wani yazo yana so da yarsa aure yana ya manzon Allah ya ta dan yi wa aure a taimaka a ban gara manzon Allah ita to kuma daga ka zo ba wani abu da nakari da zan baka na a siyo alkama ko shinkafa ko saman bita ina yanzu ne ko ba ka bane ko man miya babu amma ga abu daya sai ji gumunsa da ya kwanta gumunsa na manzala ya tatsa ya hada ya ta cika war kwalba da shi ya ce ga wannan aba mara ta shafa to ba amaryar ba duk yan gidan daga ranar daga sun mota ran duk gidan kawai kanshi har anguwar in dan gidan ya wuce kowa san dan gidan suwa da ya wuce saboda ƙanshin manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam saboda gumin manzon Allah shi kadai ne ba ya irin shi ba a duniya ko ba za a yi ba shi kadai ne tal Allah ya kayan sa sallallahu alaihi wasallam Allah hada mu da kirdashin kiyama suka ce manzon Allah ba da an fata Allah azza wa jalla ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya ba manzon Allah buɗi an garin Makka ga annabinsa wa alal mu'minina da kuma mu'minai hadal fatahu al-azim wannan tun sara mai girma ya ce to fasiri zan to tabbayin ahlul makka annahu al-haq sai suka gane dan maka yanzu ya bayyana musu karara lalle manzon Allah gaskiya ne ba mai shakka a cikin su ko ɗaya yanzu kuma saboda ada suna alfaran ɗan kurafa da su da mutunci kine kuma daraja wayan baka da kuɗi ke ba Allah ba ya san ka ma haka wanda ce maka to me yasa ba a turo masa taru dukiya daga sama ba me yasa ba a ba shi wani katin gida manshin bila ba me yasa ba turo malaka yana dun mutane ya ce musu wannan annabi bane me yasa ba bashi qur'ani gaba ɗaya kamar littafi haka sukutun ba a ce gashi nan daga Allah sukutun haka suka tafaɗa kansu har sa da maganganu da yawa a cikin to dai daga wannan abu da ya faru ga an samu dama kuma an musu afuwa kuma suka da gaske an yi afuwa suka kai wannan fa annabi gaske ne babu shakku gaba ɗayan su sun yarda da shi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa za'anu lahu wastaslimu gaba daya suka miƙa wuya ga manzon Allah suka shiga musulunta wastama'u li bai'ati suka tari gaba daya kan cewa za su yi manzon Allah taffa shine bai'a manzon Allah ya tabbatar duka sun yadda sun shiga musulunci ya miƙo hannunsa mai albarka su kama hannun tabbatar da abin da za su faɗa na gaskiya na musulunci to haga mutane ne akalla sun fi mutum dubu daya manzon Allah kuma shi kadai ne kaga abu ne ba dan kankani na fata an gane to sai Allah saka yace ina Umar dan Kaddabi kai ma tsaya a can gurin duk wanda ya zan bare ya samu Umar zai yi a madadina to ku yi baya ku yi kuka tafa ga Umar a madadina saboda a samu kowa a masa ya zaɗi a ransa sallallahu alaihi wasallam yace dan sallallahu alaihi wasallam ala safa sai manzon Allah ya zauna saboda su ya zauna kan dutsen safa dan kowa ya zo a masa mubaya din yadda ma'ana a karɓi uzurin sai shiga musulunci kuma an yadda an gamsu an amince shi kenan wannan ya zo ya yi wannan haka aka rika yi kaga kwana da kwanaki kenan ko kuma wuni guda kenan fa baya'ahum ya musu mubaya'a wa umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu min asfala minhu umar kuma tsaya a gefen manzala tan gefe daban yubaya'ahum bi amrihi shi ma ya karɓan mubaya'ar wasu daga cikin su bisa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bagallagahum anhum yana isa musu sakon manzala gare su mana abin da zaka gaya manzon Allah da cewa kai mu baya kan kaza kaza kaza sai ka gaya wa Umar shi kuma sai mai gaya manzon Allah ga abin da yake so a ce kaza dan a samu saukin yi wa mutane abin da ya kamata haka suka ce anan akwai hikima mai girma a nuna maka nake jagorantar mutane kai ne shugaba kai ne matsayi a wani guri guza gashi an zo an tare an yi layi ana so kai sa hannu ne zaka sa kowa ya samu abin da yake so ko ba ka bane to a wannan irin yanayin fa dole ka tsaya tsayin daka in ba uzurin dole ba da kamata ka fita ba ko ba uzurin dole ba kar ka bata kowa lokaci dan ka ba kowa abin da yake bukata wani ya taho daga ƙauyen su wani gari guda ya je kana da maturu kai ne ofishi kaza za ka sa masa hannu in da ka zo ga fal ya zakur babu wanda ka sa mai wuce amma ga abin da za a yi a minti daya sai wani awa ɗaya da shi ko kuma ya tsaya to dan yi hakuri na dan gaji bari in sha shayi a dafa shayi a yi waye ina wani kur wannan wannan ba musulunci bane ba musulunci bane suka ce a nan gurin malamai ko da kiran sallah aka yi za ka yi dinka sallah kai dinka sallama waɗannan bayan Allah daga baya kai taka saboda haƙoƙinsu wani kan yi kuma garinsu zai zikata ko ba da gurin kwana anan ka ga saka cikin masifa wani an yi wa duk mutanen su mota isin taho shi kaɗai ne ba kamar ba yanzu kuma mutane da masifa kai wani ka ji gaba ɗaya tada masa hankali ina mata hankali so irin wani ya same ka in kana aikin mutane kar ka yi dile tactics haramun ne a musulunci kawai ka zama kana da azama kuma da kula da abin da kake sai ka mutane akan lokaci ka sallami kowa cikin sauƙi da cikin salama sai ka kuma Allah ma albarka mara adai insha Allah na ga sai ake wani ya ce sun makanar bai'atun nisa sannan bayan an gama da maza sai kawai ta shigo da mata masu mu baya su a ga addinin manzon Allah babu fa inda yake hada maza da mata sallallahu alaihi wasallam kaga da baya a ta shiga musulunci amma aka ce a fara shigo da maza a musu su tafiye su sai a ba ku mata gurin kar a samu taku daidai da tsakanin maza da mata to babban kuma abin da bature ya kawo al'umma dan ya karya su shine a rika takuduwa tsakanin maza da mata wanda shi jaza mana kashi saba'in na bala'in da muke ciki a yanzu ta kuduwar maza da mata Allah ka tsare imanu Allah tsare imanu ka ce ba ya hudu su zama sai mu zalla musu baya amma kalaman kawai ta magana su mata bai ba su hannu su sun taba ba sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ba shi matsayin annabi fa a cikin al'umma kamar uba yake ga kowa ga kowa ba ka Allah ya faɗa ba annabi na matsayin uba ne ga kowa da haka matayensa suna matsayin iyaye ga kowa inda mutum mumini ne amma duk da haka bai ce mata su taɓa hannunsa don a koya ma a koya mu haramun ne haɗa hannu da matar da ba matarka ba ba muharramar ka ba musulunci ba ne sai ga wani tittikekin shugaba profesa ne ma ko dakta ne na karatun boko amma an zo taro sai ga yana ba yarinya hannu suna gaisa kaga wannan babu karatun manzon Allah cikin tafiyarsa dukkanin sa zama na banza saboda shi ga wuce ne akan wannan ka yalla kona kan kawai ba ruwan Allah in yana baka ka alihi ne musulmi ko ba ka bane sai a bada hannu kuma sun hada hannu kawai je taba hannun mata mutane da ƴaƴan su wannan ba musulunci bane kawai mai za a yi ma gaban mata ne to sai babu babu ba ba mika hannu sai dai ka mata haka kawai ba shi kenan ba an gaishe ki ga takardar ki yalla shi kenan yace sai musu baya kalaman ta hanyar magana ba ta hanyar hannu ba walam ya'khudh bi imra'atin zala bai rike hannun kowace ta cikin su ba wala safahat bi yadihi ihdahunna hannun manzon Allah bai musafaha da kowace ɗaya daga cikin mata ba ba wacce taba hannunta bare musafaha da ita ba a yi a sunar manzon Allah ba a yin musafaha tsakanin mace da namiji sai dai idan matar ce ko muharramarsa idan muharrama ce babu lafi a gasar ya tayi yarka ce yayarka ce babarka ce gwaggonka ce innarka ce duka ne halatta ku gaisa ku haɗa hannu ku tafa ya halatta wani ba wani zumunci ne wani ba komai bane sai ba ta an gane amma wata azanibiya ba za ka iya aurarta ba a yi musulunci ya har ya ce faɗin sabata fi sahihaini hadisi ya inganta cikin Bukhari da Muslim an Aisha radiyallahu anha da na sai Allah karanta take cewa annaha qalat tace la wallahi tace na rantsi da Allah ma massat ila su sallama yaji imratun qatl manzon Allah bai taba taba jikin hannun wata mace da ba matarsa ba ko muharramarsa ba bai taba yi ba sallallahu alaihi wasallam da kar a ce ya wani mubaya da mata ka ce ai gashi nan a mubaya amma da aka yi tunda mun ce mubaya shine a hada hannu da hannu to su mata ba haka yi musu tsayawa suka yi ya faɗa musu ga abin da za suna faɗa yana faɗa shi ke ko ba haka bane yau yanzu ana rantsar da shugabanni a Najeriya ba haka ake ba ya za ce kai wane kai wane ko eh na tabbata na rantsi zan bi kaza yana faɗa kana faɗa to haka to kamar da aka musu نعم wannan kawai kuma ne ai ko a Najeriya ma fa an kafa kun tsarin mulki ba babu wannan shi ma tunda za ka yi tafiya ba za ka yi rantsa da Qur'ani ba sai dai ka rantsa da alƙawari ai halatta ko a kotu ma za ka yi mutum inda ba yawa musulunci ake ba sai mutum shi ba zai rantsa ba amma zai zai alƙawari taking us akwai na cikin constitution Najeriya taking us shine ka ci kaya alƙawari za ka faɗa kotu gaskiya eh rahin ta wani ba su gane ba ko ka rantse ko ba ka rantse ba in ka karɓi shugabanci in ka rantse ka shiga uku kawai shi ke wannan ana yi ne saboda mu musadira ƙasa ce mai abu guda biyu manya-manya akwai musulunci da kiristanci shi duk musulmin kirki yana kimanta qur'ani inda na kirki ne to za a ba shi da qur'ani saboda bai duk ƙarfin abin da zai faɗa shi ne kawai amma ko ka rantse ko ba ka rantse ba in dai ka zama shugaba ka zalunci to ka shiga uku ko a duniya bari kuma harkar lahira Allah tsare imani da haka ko baka rantsewa ma kana cikin kana ruwa in dai baka yi abin da ya kamata yace faja'at ko hind binti utba ana cikin yin mubaya sai ga hind binti utba kun tuna ta tace matar Abu Sufyan mun karanta fatan da gabata da yazo shi a cikin firgiti yace ya ku mutanen Qurayshawa wallahi ku gudu ga Muhammad ya taho da da ba za ku itararsu ba kowa ta kansa ta ce masa mai kan Allah ku rabu da shi cikin banza matsoraci haka ta ce masa cikin matsoraci ko saboda tsabar adawarta ga manzon Allah sallallahu ita ce kuma ta sa aka kashe Hamza saboda Hamza da kashe dan uwanta a yakin Badar Hindu bintu Utuba babanta Utuba bin Rabi'a daga lokaran farko yakin Badar an yi baraza shine mutum uku suka fito daga cikin arna kudi shawa lokacin shine Utuba bin Rabi'a da Shaiba bin Rabi'a da Walid bin Utuba duk dangi ɗaya ne yaya da kake kuma ɗansu suka ce mutum ku ta cin a cikin mutanen manzon Allah sai ga mutum ku ta mutanen al-Ansar suka ce ku su waye suka ce mu ne jarumai ƴan Madina suka ce ba ku muke nema ba ku je ku yi zaman ku a turo mana ƴan Makka dangin mu manzon Allah ya gane suka ce um ya Hamza ba ƙureshe ne hashimin dangi ne um ya ali ku tashi kira mutum uku da kuje to shine hamza kashe babanta utuba bin rabi'a ya kashe shi a yakin badar daga ta shiga cikin bakin ciki da damuwa ta kuma yi alwashin cewa sai ta kashe hamza ta ci fatarsa ko abin nan zuciya ko hantarsa ta ɗauki hayar shi wa hashiyu bawa ne ta biya kuɗi mun karanta ba kuma ta ba cewa shi kawai a yakin uhudu kawai abin da zai yi shi ne kashe hamza an yanta shi kuma haka aka yi da yake Allah kaddara hamza samu shahada ba mun karanta ba sai jefe da mashi ya kashe shi so kansa ta tsaya ta saka farka cikin sa aka ciro ko hantarsa ko zuciyarsa ta bata tauna ta yi ihu ta yi murna ta yi haya gaga ta san arnanci arnanci to me daɗi ka sa naman mutum a baki kuma ɗanyi ko kuwa so ne ya ka zama babban maye ko Allah tsare ku ƙwarai kuwa dama saboda arnanci a lokacin to yanzu kuma ta musulunta ga ta ga manzan Allah ta shiga musulunci to ta tsaga manzan ta ya manzan Allah to fatar ta ya manzan Allah ya rasulallah ka ji ba aga musulunci ko ya ma'aikin Allah ma kana aladal aradi min ahli qiba'in ahabbu ilayya an yazillu min ahli qiba'ika tace wallahi ada ba wanda nake so su walakanta a duniya kamar iyalanka mana zuri'ar saboda ba sa yin munafurci su ta ce wallahi a da maza Allah duk duniya ba wanda na tsana nake musu fatan alkaba'i da kaskanci kamar zuri'arka da kai da duk wani shafe ka ina so Allah kaskantar da su ya musu kaza musu kaza take faɗa ta ce a da kenan ko ta ce summa ma asbahal yawma على ظهر الأرض أهل كباء أحب إلي أن يعزوا إلى الكباء يسي أما يوغا شناوا يجري با ود نكي سو الدنيا تتاو متأوكك تسامو درجة تسامو تيمة الدنيا كما ركيد زغير أما أجيا كو أتازو سو تفت أنا الدنيا سمو نمي تكتشا إتزوتيا سنهنن الله نعي شيسا aka samu wata magana wasu kace daga cikin malamai hadisi ne na ba ta gane wasu suka ce hadisin akwai magana a kansa amma dai wasu suka ce hadisi ne ya inganta cewa idan za ka so mutum to ka so shi tsakatsaki ina ba ta gane karka zire a gurin san shi domin za a yi waya gari ya zanto makiyinka na fata an gane kuma za ka iya gaba da wani kuna kiyayya da wani kuma sai a waya gari masoyinka duk yana faruwa a duniya a in ga san ganewa za ka saurayi da budurwa suna soyayya sai ta haukace ya haukace ita in ba wani ba sai dai ta mutu shi in ba wance ba sai dai ya mutu ba na yi ba a yi ta bala'i in Allah kadara a yi auren sai a samu masu hankali ƙarshe su yi haƙuri su manta a zo a yi auren a haka tare da cewa fa dangin su duka ba san auren sai a yi auren musu zauna ba na yi ba to ana nan yau da gobe yau da gobe yau da gobe daga idan ba a yi sa'a ba sun waye gari kuma suna ƙiyayya junansu ya sake ta yi wulaƙanci ta tsane shi a duniya gaba ɗaya ba ta ƙaunarsa kuma da ta fi san shi akan kowa har iyayenta shi ma da ya fi ƙaunarta akan kowa har iyayensa zai iya riba da kowansa a kanta ba na yi ba kuma za a waya gari wani kawai ka tsane shi ta kuma yawa gari ya zama babban masoyinka duk ana yi yasa suka ce hausawa sanin masoyi sai Allah Allah ne ya san wai wadda yake son ka da gaske ba wanda yana maka soyayya fa ba yau ne alamun masoyinka ba ne alamu ne amma a zuciya Allah ne ya sani ta yi da gaske ki har ga zuciya kisa mazala ke cewa idan kana son mutum da gaske to ka je ka faɗa masa ka ce wallahi wane ina ƙaunar ka saboda Allah dan ya gane cewa kai masoyinsa ne haka dole ka faɗa masa haka to gobe mu'amalar ka da shi za ta canju musamman dai mutumin kirki ne shi zai ga cewa wane ina ƙaunar saboda Allah to shi ma daga kullum yana bibiyar ka ya zo kama ziyara inda ganka bai neme ka har ta ga to an kullumi kauna tsakanin juna na fata an gane yasa idan aka so mutum suka da kaso tsakatsaki zai iya zama makiyinka Allah ma da kayan su ke cewa ya zo da mulku inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum ba ga wani wasu daga cikin matanku da ƴaƴanku makiyinku ne kaga dai karshen abaru da ya ce matar ka karshe ko ɗan da ka haifa jinin jikinka ko da maƙiyinka duk ana samu kuma an samu da yawa ɗan da kashe babansa mata ta kashe mijinta mijin da kashe matarsa duk ana samu yasa in za ka yi so ka yi tsakatsaki karka zire a so kana san mutum ne gwargwadon da shi ke san Allah ina asalin soya ta musulunci in yana san Allah kana san shi dan da ban san Allah za ka iya haƙura da shi kuma ka ji ka damu ba kuma ko da wayan kai waga yanzu ga ta waye gari take cewa wallahi ya manzon Allah a da ba wanda na tsana a duniya nake musu fata mummuna da bala'i ya same su kamar zuri'ar ka gaba daya amma ga yau na waye gari ba wanda nake kauna Allah ya daga darajar su ya kaunace su fifita su kuma kamar kai da zuri'ar ka kaga ta ga manzon Allah gaskiya zuciyarta a yanzu da kuma a da take ga manzon Allah kenan saboda me ta ga karanci da abu da ba ta zamani ba na hali mai kyau da nagarta za ka sai abin ya ce gaba zalla ga shi gaske lamarinta sai man ɗaya ba ta min ita hindu kenan hindu binci a utuba ba hindu binci utuba sunanta sai da matar abu sufiya ya ce ba tsali sun ya ce wa aidan wallazi nafsi bari ya ce ai tukunnama na rantse da allah da ke hannunsa ma'ana in dan kyakkyawan ɗabi'u ne itin da ra'ayinki daga 'yar adawa kika zama ko me kauna da kyakkyan fata da baki ma ga komai ba yanzu ma aka fara saboda dabi'u da halayen manzon Allah yace aka kunna ma nan ai in dai isani zai sa ai kaunaci mutum a masa kaza kaza to yanzu ka fara gani ma kunna. ba amma ji ko ina ba haka suka ce malamai suka fasara wannan ayatin ko arziki cewa ya manzon Allah ya rasulullah inna aba sufyana rajulun ko menene misikun fa hal ko eh fa hal alayya harajun an at'ama min alladhi lahu min asakine min alladhi lahu iyaluna ta ciya manzon Allah mijina Abu Sufyan mutum ne mai tauri ina zo ana cewa shahihun mutum mai tsananin tauri gashi da abun akwai kudi a hannunsa amma mai tauri ne ina ba ta kun gane sai je zai iya sayin shinkafa lafiya tunda muna ga shi misali ko zai iya sayin shinkafa lafiyayya a siyo kayan miya danye a yi miyar dage-dage ko samari ba san da gidaje ba kada ka sai musu years da su suka sani dai ya tafi su ko to zai iya amma sai dai su ka da su karere su ga hamis tsinta ko ta su dawa baka kirin adafa kuma yana da abin da zai iya sa ta shihun ma'ana mai tauri ne shi haka suka fasara malami yana da abu amma ba zai iya ba mu mu ci mu koshi da ƴaƴansa ba tace to ya manzon Allah zan iya daukan wani abu daga dukiyarsa in ciyar da iyalinmu in dauka bai sani ba fa qala la urahu illa bil ma'ruf eh babu laifi in dai kika dauki abun bil ma'ruf ma'ana da ke da ƴaƴan naku da iyalan gidan za su iya cin naira dubu goma ne cip shi kuma sai ya bada cefa ne dubu biyar ba kuma zama sai da wani abin ba zai fita a gida fa ya san fa komai fa na fada ya gaya fa amma ɗauko dubu uku sai ba wata ga wannan mu za mu fita za ku fita kai da ba eh babu a ya faɗi saboda Allah ya ce al-yusik du sa'atin min sa'atihi mun gudanar da zuku fata falyusik ma ta hulla shi Allah ya san idan kai ruwa a yasali arzikinka dubu uku ce yanzu a hannunka suka ce kin ga yau na waye gari ba ni da shi ga dubu uku ki rike a fa ai maleji in na fita in na samu kuma zan kawo to haka mai wata san halinka da in dai akwai din kana nunawa in babu kuma san babu galibi ma haɗa birka ta ba sa damuwa mata sun san ta soya zai ai da mun yi Allah dai buɗa maka suna tausayin ka masu ke amma da ba akwai da ki ba a gane akwai tsinsa fa ko ba a gane ya samu kawai ya shaƙi daloli sai fuska kawai an danna mara kuɗi a kawon tirim amma wannan da ya buƙar dawa za a kawo wallahi wani ba nuna mata ta samu ba ya nuna mata shi kullum a gidan jiya yake kuma kaskanci amma yanzu aka ji ga shi jikinsa da jikin iyalinsa ba iri ɗaya ba ne ka gwada zalunci ne to idan baka da shi ai Allah ma ya fi maka dan Allah ya ce mutum ya ciyar a gwargwadon arzikin da Allah ya masa wanda kuma Allah ya sa baya da kuɗi mai yawa to shi ma ya ciyar mimma atahu Allah daga irin abin da Allah ya bashi na ba ta an gane ya to mutum ne ya manzan Allah mu ɗauki misali za mu iya cin dubu goma ne daga safa zuwa dare misali shi kuma sai ya ɗauko dubu biyar sai ya bata to yanzu zan Allah yaya zan yi kuma ga kuɗinsa ga kayan gidan nasin da suke suna hannun ta ko ya ce a sai ki ɗebo dubu biyar ɗin sai ki ƙara har ma nawa dubu goma sai da bil ma'ruf in kika tsara dubu sha ɗaya alhali kuma goma da zai isa ba ki ma kin yi kuma zalunci za ka bata wannan damar to ga saka saka wannan abun shine dan ya lanto mutum ya lanto irin wannan a gidansa to na daga cikin abin da malamai suka faɗa mana cewa na jawo mutum taiwayar arziki a ƙarshen rayuwa shine zaluntar iyali za ga da idan ka tuno sanda kake matashi ko kake yaro karami su wani su wani su wani su ne masu kuɗi a garin ku ko su ne masu kuɗi a unguwar ku ko su ne masu kuɗi a kasuwar ku su ne masu jari su ne masu kaza amma ga da yawa a cikin mutum goma daga sani takwas da cikin daga cikin su kan su mutu suna suna bara mun ga dai haka dai da dan dama dan shakar mu na yarin sannan mun ga irin wannan da yawa mutum da mai arziki ne kaza an ga a ƙarshe zo shi di ba ya ce wai abin dan annabi ba amma zai zo da kusa da kai ne ran laraba ku dan gaisa kawai dan yi shuru kai ka san me yake bukata tunda ka san ba abin da yake to me yake jaza wannan abin suka ce akwai zaluntar iyali saboda aure ai amana ce sannan kuma ɗaukar nauyi da dama aure in baka da wannan ɗaukar nauyin Allah ma sai ka yi haƙuri har sai Allah maka arziki haka Allah faɗa ƙara cikin Qur'ani wanda yake cewa kuma idan baka da wannan alba'a din to ka rinka yin arziki kai ta haƙuri kenan ko saboda zaka ɗauki nauyi ne na mutane da wannan kuma ga ai ba haƙuri da yunwa dole a ci abinci dole a sha magani yanzu a zo mutum ba lafiya yana fama da malaria ga typhoid ka zo ka ce ba za a bar magani ba haka ai akwai tausayawa a ciki ya rinka tambatu cikin dare yana ihu ya ga kaza saboda zafin zafin zazzabi ya masa yawa to dan baka da sukuni sai ka yi hakuri har sai Allah ya ma arziki haka Allah faɗa haka manzo Allah kuma ya koyar yanzu gashi kana da sukuni zaka iya daukan abinci a cikin irin arzikinka idan kai mai kuɗi ne wajibi ne fa ga abincin masu kuɗi a gidanka idan kai mai kuɗi ne wajibi ne fa ga sutura ta masu kuɗi a cikin ƴaƴanka da matanka wannan wajibi ne dan ana cewa liyunfik zu sa'atin min sa'ati mai kuɗi ya ciyar da iyalinsa daga irin kalar arzikinsa. Za ka yi sa matar ka a tamfar dubu ɗari ka da kuɗi, sai ka sa mata, har ka sa dubu goma ko ashirin, har ka sai wannan, inda kuɗin ka ya kai, kowa ya yi abu gwargwadon arzikinsa. Ina fata an gane, to dan to kala ga abin da ya kamata ka yi, sai ka tauye su don ganin kafi su wayo kafi su karfi kafi su dabara ina fata an gane ga kudin a hannunsa ba to sai Allah ya rabu da kai tunda shi ya hada zalunci shi ubangiji to sai kuma gaba wa baka rajin Allah ne to sai kwata kayan kaga su ga bala'i ba abin da ke mai da mutum baya kamar zalunci kisa Allah ce ya ibadi inni haramta zulma ala nafsi zan ta bayyana kun muharraman wala tu zalim yace shi Allah ya haramta kansa zalunci kuma yasa zalunci tsakanin mu shi ma haramun ne kar ku yi zalunci inda ubangiji saboda zalunci munan abu ne zalunci duhu da tashin kiyama kuma da tauye mutum a duniya da lahirar sama suka ce musamman harkar iyali idan kana faranta wa iyalinka za ka samu galibi Allah ma ya fi kara maka arziki abin da aka hana shine almubazaranci shi ma Allah ga mu ci din yace wa ibadur rahmanul ladina yamtana ardi hauna wa idza khatabahum jahila qalu salama walladina kaza kaza ka ta karshe walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana bidalika tawama daga cikin siffar bayin Allah mai rahama da Allah yake san su shine nan ciyar da iyalansu nau'in ciyarwa to ba sa yin almubazaranci kuma ba sa yin ƙauro za su ka abu daidai gurgudu a ci a ƙoshi ko ba almubazaranci abu ne daidai a musulunci amma za ka iya ba da dubu goma a yi tefa ne kuma shi ne zai isa iyalinka sai ka kawo dubu biyar ka ba su saboda zalunci to Allah ya sani domin shi baka da gasar malamin ka ai to kuma zai rama musu to ga gwara mutum ne ma kansa a ce ka mutu da arziki halinka ai ya fada a duniya ai baka roƙon kowa har ka mutu ai akwai daɗi wannan akan a ce koman kai kare tsufa ya zo ga jinya ga waye kuma sai Allah ya ce tausayin ka zuciya ayan naka ma ba ga sai ka gani ba kaga mutum gashi da aya ma kuma yana cin yunwa da talauci da wahala kaga ya jaza wa iyalinsa halaka domin su ma a ƙarshe sai sun kaskanta saboda ya bar baban shi a cikin talauci kada ya ce ai da ya zalitan baban nawa to wannan ba ruwan ka ai kamar da ka yafe masa baban ka ne ai kuma kai yanzu me kamar insani to sai shi ma ya ki to shi kenan abin kamar adahe ne yadda ka zuba haka za ka ɗauka to ka gani Allah tsare imanin da kwatan boyi ku to mun zo gurin tsayawa ko ya za mu iya tsayanin ba damuwa sai mu tashi shati muna gaba kan ruwaya ta gaban Allah ya yarda eh amin me tambayoyin na karanta mu ko mun an sani ya faɗa amma su ne ba kuma yake na amin ya Allah amin da ya ce na gure da saka kashe wannan da matsala ko ba kashe to yana da matsala yawa rage rage eh
sai na rage mai kayan kudin kayan yadda ake kai da eh saboda na samun kayan ya sani shi ma wannan aiko shi ma ya sani da kan shi aiki an zo siyan kaya a gurinsa kayan akwai wata matsala na dameji a faɗa da kowa gane ko akwai illa a kayan sai ya ke gaya mai siyan kayan amma farashin kayan misali dubu goma ne sai sai da masa dubu bakwai ko dubu biyar amma daga masa illar ba me ya yi ya ta haram dan bai bayyana ba wala ya ce masu ciniki guda biyu suna samun albarka da mai siye da mai siyarwa matukar sun yi gaskiya sun yi tausayi kuma sun bayyana illolin kayansu da aka ce masa wannan abun dubu goma ne amma kaga ga abin da ya same shi nan ne ya yagi ko nan ne ya lambashi saboda ka in kana san shi ka kawo dubu kaza kaga ya gani ya sani wannan ka ta halal ko da kuwa a ce misali ka ce masa ga illar ka ga nan ga ya yagi amma dubu goma ka da shi ka kawo dubu tara har da dubu ɗaya kawai sai ya siya haka yanzu ya gani ya yadda kalas yanzu kuma sai baka nuna mar illar ba sai ka sada masa dubu biyar to ka sa haram saboda kamar ha'inci shi a ranta mai kyau ya siya kawai gani yake sa'ar kasuwa yanzu ya samu ya samu arha ka gane to wannan kuskure na musulunci haramun ne dole sai ya bayyana wannan bayan ya zama ba ya ce wannan shi menene matsayin zarkar da ya kamata a kuma ya aba wa mutum sai aka rarraba su aka rarraba su guda sai aka raba mutane da sunan wannan zarkar da ke eh tana matsayin da suna sa ko tana a matsayin sadaka
na ruwan jidali ai zo shi ma ce zakka ko zakka ce ya fitar misali ka ɗauka kuɗinsa naira miliyan ɗaya ne inda yanzu binciken ilimi ya tabbatar cewa duk wanda ya mallaki miliyan ɗaya ta shekara a hannunsa ba ta ragu ba to zakka ta hau kansa na fata an gane ba wancan rubutun na miliyan goma ya ɗin ba wancan rubutun na lissafin gol ne a lissafin azurfa wanda shi ma manzo Allah ya yi bayani a kansa in kana da miliyan ɗaya ta kai shekara ɗaya za ka fidda zakka a cikinta zakkar miliyan ɗaya kuma dubu ashirin da biyar ne to sai tara dubu ashirin da biyar kaga dubu ashirin da biyar in ka ba mutum ɗaya ma kaga babu tayi to kuma sai ga mabukatan ne da yawa kuma kowa yana so ya bani inda har tambayar mutane yake kar ka manta ni fa bana to za ka mutum to za ka mutum ai da hanau ƙaran wannan saboda haka tayi a fahimta ta ne tayi sai da su nuna mutane in za ka ba da zakar to ana ba da mai ɗan misali dubu ashirin da biyar ne to raba ta gida biyar kama da dubu biyar biyar kaga dai a wannan yinin ya dan shiga walwala shi mutumin kaga babu laifi wannan babu laifi a shi amma dai ta yi haka suka ce malam wallahi fa ala
wai magana wai ai magana saboda ruwan sama ya tsaya amfanin gona yana da ruwa ai magana a cikin ruwa
to roƙo ruwa suna ai kala kala ne ko kai ma za ka roƙi ruwa da hannunka babban abu shi ne fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya Allah muka kai me za a mana yusil samaa alaikum wa yamdurukum bi amwalin wa banina wa zalakum jannat wa zalakum anhar ma lakum la tadullu sai ku dage da istighfari da sadaka da suka alƙawari da sada zumunci kowa ya roki Allah Allah zai kawo tabbas kuma ga ya musulunci muna zaune ya ubangiji Allah ka shayar da mu ruwan sama Allah ka shayar da mu ruwan sama albarka Allah ka mai albarka Allah ka ruwan sama albarka Allah ka sa duk abin da aka noma a ta amfanin sa Allah ta arzikin tsira ne Allah ka mu da bala'i zuwa da lahira an gama tambaya ko rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wala hawla wala quwwata illa billah